فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin ɗaya da watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in da shida wanda ya dace da biyar da watan takwas miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'uwar dawa da wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi واللفر الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى أولا مسلات بتار الخير دا البركانا الفرقان ليكي وانا أنقوى تا tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar, wanda wannan shi ne darasi na 47 da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako. muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannayenmu zuwa ga abin da yake daidai ya sanya mu wanye lafiya a wannan rayuwa da kuma gafarta mana kurakuranmu. Muna cikin babin da Malik ke ce muna bayanin atharu zunubi wal ma'asi, atharu zunubi wal ma'asi, watan tasiri ko kuma ka ce mummunan tasirin da saban Allah da zunubai yake haifa wa ɗan annabi Adam wa jiki wa zuciya. Mun riga mun ambaci ababe guda ababe guda hudu cikin abubuwan da malam ya faɗa. Abu na farin shine Allah yana haranta wa mutum ilimin shari'a. Abu na biyu Allah yana haranta wa mutum arziki. Abu na kuma mutum yana samun kadaici da ma waton kalaici da yake samun a zuciyarsa abu na hudu kuma kalaicin da mutum yake samu a tsakaninsa da al'umma da kuma rashin natsuwa yau za mu tashi maganar malin da yake cewa wa minha ta'siru umurihi alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره إصرة مالي yake cewa sautin baya fitar ko mali yake cewa wa minha tasirin da zunubai da kuma saban Allah suke wa dan annabi Adam daga cikin su abu na biyar ta'siru umurihi alai shine zaka ga cewa al'amuransa su yi masa tsanani zai fuskanci tsananin al'amurra na rayuwa, ya fuskanci tsananin al'amurra na rayuwa, ba sauƙi a al'amuran rayuwarsa, fala ta wadahu li'amarin illa ya ji duhu mugulakan donahu, ba wani abu da zai sanya ma gaba ya fuskance sa a rayuwa, face ya tarar da an kulle masa a wannan kofar face sai ya ta da kofar abun allike take duk abin da ya fuskanta na rayuwa yake nema to sai ya tarar cewa wannan abun kofar tana like ba abu da take ma'ana yana wahalar ya samu wannan abun sai ya zamanto cikin damuwa da kuma kunci na rayuwa aw muta'assiran alai ko yana wahala a kansa ko abun ko Allah subhanahu wata'ala ya hana wa haihuwa ‘ya'ya suka shiga cikin damuwa da rishin natsuwa da kwanciyar hankali suka tuhuga a suka shiga cikin nema ka'in da na'in dare da rana akan Allah ya arzita su kuma bayan Allah ya ba su arzikin na ɗiyan sai zamanto kuma ɗiyan za su wahalar da su a rayuwa sai zamanto wahala ce gare su matuƙar wahala jarabawa ce ba ƙarama ba suna wahala akan wa'annan yaran wahala da kafin samun yaran ba sa yin ta to wannan duk yana cikin abin da ke ja a ke cewa mutum yana da wani sabo da yake yi sabon Allah ne da ke jayo wannan al'amarin Allah ya raba mu da sabonsa malike cewa wa hadha kama anna man ittaqa ja'ala lahu min amrihi yusra kamar dai haka duk wanda ya ji tsoron Allah ya aiwatar da abin da Allah yake so ya kuma rabu da abin da Allah baya kauna baya so to Allah yana sanya al'amarinsa ya zamanto cikin sauki ma'ana Allah yana sauwake masa al'amuransa kamar da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره ba shakka duk wanda ya ji tsoron Allah cikin al'amari na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauwake masa al'amuransa jama'a mafita idan ka ji tsoron Allah cikin komi na rayuwa to Allah yana sauwake maka al'amurra a rayuwarka sai ga duk abin da ka dafa kake nema wannan abun akwai albarka zaka ka cikin sauki kana nema abin da mutum zai wata wata biyu shekara yana nema kai kana shiga cikin al'amari sai ga wannan abun ya ka same sa kuma wallahi azin cikin kowane bangare na rayuwa shi yasa jin tsoron Allah kulliya ce wa dan annabi Adam yana ƙara sauke maka al'amura na neman kuɗi ne na zamantakewar iyali ne, na aiki ne a mu'amala ta gwamnati, na wace ce in ka shi tsoron Allah sai ga mai gidanka a ofis yana jin tsoronka. Idan ka zaman to taƙi mai jin tsoron Allah mai gidanka a shago yana saunarka. Idan ka ji tsoron Allah a cikin al'amurra maƙota za su shawo maka lahiya. Allah zai taimake ka akan kowa ya zaman to cikin kana cikin rayuwa a cikin sauƙi ba ka cikin tsanani na rayuwa ina fatar mun fahimta. malai ya cewa faman attala taqwa daga duk wanda yayi watsi da jin tsoron Allah duk wanda yayi watsi da jin tsoron Allah ja'ala lahu min amrihi usra sai Allah subhanahu wataala ya sanya wa al'amarinsa ya zamanto gaba da tsanani ne idan mutum yayi watsi da jin tsoron Allah ya daina jin tsoron Allah cikin al'amuransa to Allah subhanahu wataala yana tsananta masa al'amarinsa, fa amma man a'ata wattaka wa saddaka bil husna fasanu ya siruhu lil yusra, wa amma man bakila wa stagana wa kazzaba bil husna fasanu ya siruhu lil usra. Jama'a mun fashi karatun ko? Idan ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a kai zamanto mai kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya sauwake maka zuwa ga sauƙi. Ka tashi neman aure, sai ga babu wahala sai Allah ya sauwaka maka al'amari ka shiga cikin kasuwanci sai ga kamar abin da ake ta bada labari an wala sai Allah ya abun nan kana konkur ko ne examen ake yi sai ga mutane na ta wahala suna ta fama da takardu tun safi har dare ka kuma duka baka wuce awa 1 minti 30 ka duba sai Allah ya sanya albarka cikin abun kuma Allah ya rike maka wannan abu sai ka je ka rubuta kuma ka wuce su ba su wuce ba ko kuma shine fasala sirruhu lil yusra amma wa amma man bakhila wastaghna kaga wanda ya yayi rewa kaga yin rewa nan cikin abinda Allah baya so sannan kuma ya ya dina wadata da girman kai cikin al'amari ya kuma ƙaryata da kuma sakamako da Allah yake baiwa masu imani to Allah zai fora sa zuwa ga abinda zai wahala a rayuwa sai ga mutum yana ta wahala sai ka yi odar kaya asara ɗaya ke ciki ka kawo kaya da kayo kayan wala Allah wani kafi wani saukin ba sai nashin ya kare naka ba su kare ba sai ga Allah ya tarrabe ka da san mace tana tawal da kai a gida tana ta muguwa duk abin da kai mata ba ta baka birge ta ko Allah ya jirrabe ka da diya fita da mustawhalar da kai ka aje kudi su doke su ta sa maka tension Allah ya kare mu Allah ya rufa mu da asiri Allah ya ce wala wayalan Allah al'ajab yace ina mamaki abin mamaki cikin wannan al'amari akwai abin mamaki cikin wannan al'amari كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيا تيايا متنزي سامقوفو في الخري دكما حركوكينا رايوة أن توشي مسقوفو في الخري دكما المصالح أبابي دادا أبابي كيكاونا رايوة an taushe masa wannan abu an hana sa ga kai da ci sannan kuma hanyar samun zuwa ga wannan cin nasarar na rayuwa ga ta mu'assaratan alai tana wahala a kaisa wa huwa la ya'lamu min aina utiya kuma alhali bai san ta ina ne me dalilin wannan abu ba anan malam yana son ya ce muna duk wanda ya fuskanci wani abu na al'amarin rayuwa wanda wannan abun alkhairi ne tsantsa a cikin sa cikin kowane ɓangare, sallah ce, azumi ne, sadaka ce, umara ce, sada zumunta ne, duk wani nau'in alkhairi da ake aiwatarwa na rayuwa, aure, kasuwanci da sauransu. Sai zamanto wannan abun, gashi kana ganin abun zahiri kuma abun ya dace da kai, amma kuma an hana ka ga kai da wannan abun. To ya kamata kai a matsayinka na mutum mai hankali ka tsaya kai tunanin miye silar rashin samun wannan abun da baka samu ba daga cikin abun da ke jayo wannan akwai sabon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yi wata zunubi kuma mace karatun akwai lokacin da za a maka alkawalin kudi masu tarin yawa ko kuma wani karatu tuna ai daga cikin abun da mutane su fahimci ba cewa karatu shi ma alkhairi ne ko ba ba karatu shi ma alkhairi ne tashi cikin dare ai ba karamin alkhairi bane ko zauwa sallar subahin ai ba karamin alkhairi bane ko yin azumin litinin da alhamis ai ba karamin alkhairi bane akwai wanda wallahi alazim yana son ya dinga yin azumin litinin da alhamis amma Allah ya hana sa yayi yayi sai ya kulla ne kuma sai ta sai a walwale ya kamata a ce ka tsaya ka tambaye kan kawai me dalilin to daga cikin abun da ke jayo wannan malaci akwai saban Allah da yau ta zunubi akwai wanda sai ya kulla yana son ya tashi yayi qiyamul layli ya shirya yana da bukatu saboda yana son ya dace da da auqatul ijaba lokacin da ake ake biyan bukata in ka roki Allah Allah yana karba kai bari in kai ku malamai suka ce hatta ka samu damar ka ga wa Allah bukatar ka sai in Allah ya ga dama kun fa shiga cikin ba kowa ba Allah yake bai wa damar in ya shiga damuwa ko yake da wata bukatar wani abu ya mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa ba ke wannan. Akwai wannan tsananin saɓon Allah sa Allah ya hana masa damar ya roƙe sa, balantana a karɓa masa, balantana har yi tunanin auƙatul ijaba. To idan kaga cewa kana son ka tashi, kai na filo abin ya gagare ka, kuma kai ka iyayen ka duk yadda kamata kai ka hanya ka bi kuma abin bai yi ba to ka ruba cikin abin da kake aiwatarwa wala Allah akwai sabon Allah da kake yi silar shine wannan sabon da kake wa Allah shi kuma Allah ba zai barka mu wannan lazza ta ibada ba jama'a mun bace karatun Allah ya sa muna ganewa wannan littafin ko na adda'u wadawa da za mu tsaya mu fahimci haƙiƙanin karatun ko wallahi al'adin da zuciyarmu za ta wanku za ka rayu a duniya ba ka da damuwa ko a duniya da ikon Allah. Sada duk wani abu da ya taushe maka na rayuwa, to malam ya maka bayanin cewa fa ga hanyar da ya kamata ka bi domin ka samu warakar wannan abin. Ashe yanzu ga wata wani magani, kyauta malam ya babu cewa duk wanda ya ga wani alkhairi yana tinkaro sa, kuma wannan alkhairin kin sai ka rasa sa, kai da alkhairi ya zo sai ya kunce ka sai ka gasa gashi nan kamar za ka samu sai ka rasa to ka bincikan ka akwai sabon Allah da kake wa Allah kana bari wannan alkhairin zai zo zuwa gare ka kuma ka'ida ce ta rayuwa daga lokacin da ka ketare dokar Allah sai ka wahala ba shakka ka sa a ranka cewa idan ka ga mutum yana wahala ko ba shakka in dai ka fahimci zahirin alkur'ani mai girma ko to wuce dokar Allah iyakar Allah na cikin abun da ke sa mutum ya wahala bari ba ku misali guda daya mu koma suratul kahf ubai subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Musa da shi da da yaransa suka je za su je wajen Khidir neman karatu ko da yake cewa shi atina gada'ana wa qala Musa li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba sai ce mi qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytan an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri eh واتخذ سبيله في البحر عجبا ثم داو آية تفرقو وإذ قال موسى لفتاه إنا سمو دنجة تأمل القرآن لي Allah ce kai tuna ka ambata musu lokacin da annabi Musa ya ce wa ɗalibinsa, Atina gada'ana, zo muna da abincinmu na rana, al-gada shi da abincin rana, al-futur abincin karin sahiya, al'asha abincin dare, mu riƙe wannan, idan aka ce alfutur shi abincin karin safiya, al'ad abincin rana, al'asha abincin dare, sai ce, Ati na gada ala zo muna da abincinmu na rana, sai ce, laƙadlaƙi na min safari na haza na saba, ba shakka, mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tabu. malamai suka ce annabi Musa bai gaji ba bai wahala ba sai lokacin da wuce inda Allah ya umarce sai tsaya a ina ga ce ya tsaya daidai wannan saharan nan ne inda malamin yake sai ya wuce daga lokacin da ya wuce to sai ya wahala a kaida ta Allah kullum in ka wuce inda Allah ya ce ka tsaya to sai ka wahala ko kuma za ina ba ta mun bace karatu tuna ai a bayan ba ce ya wahala ba lokacin shaka ce ya ba wahala lokacin da ya wuce a inda aka ce ya tsaya da ya wuce sai ya wahala a rayuwa to Allah ka raba mu da wahala eh Allah ka raba mu da wahala to mala yake cewa da haka idan kaga cewa hanyoyin alkhairi na fuskantar ka da kuma abubuwa na jin dadin rayuwa an taushe maka to ka tsaya kai bincike akwai sabon Allah da kake wa Allah in ka bari sai Allah subhanahu wataala yamin ya bude maka wannan abu na baku tarihin da daga cikin abin da ya faru da annabi Musa shi da sahabbansa aka fito ana roƙon ruwa annabi Musa yayi addu'a yayi addu'a Allah ya bai saukar da ruwan ba annabi Musa ya roki Allah Allah mun yi addu'a me yasa ba karba mana ba Allah me muka yi sai Allah ya ce wa annabi Musa a cikin kullun da kuka zo roƙon ruwa akwai wannan shekara 40 yana saban Allah subhanahu wataala in kuna son Allah ya yi ruwa to wannan mutumin sai ya mi sai ya fita da cikin cikinku annabi sai ya ce jama'a to kun ji abin da fa Allah ya faɗa wannan mutumin ce to fa yanzu in na fita kowa zai gano cewa ni mai sabo ne Allah sabon nan kai nawa kuma Allah na tuba ka yahe min sai ga ruwa suna sauka nan take sai ruwa suna sauka annabi sai ta bi Allah ba wanda fita kuma Allah ka saka da ruwa Allah ya ce ya tuba hanga ya tuba kuma na yahe masa an karbi tuba shi ke na wuce wuri to kullum ƙa'ida ta rayuwa mu rike wannan karatun da kyau kun kwanci karatun jama'a ko Allah ya mana albarka mala ya ce wa minha na daga cikin tasirin zanabai da saban Allah zulmatun yajiduha yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu biha kama yahissu bi zulmatil laylil bahimi idan idan lahamma mala ya ce akwai wani duhu da mutum yake samu a zuciyarsa haƙiƙanin duhu ya hissu biha da mutum yake jin wannan duhun kama ya hissu bi zulmatin lailil bahimi idan lahamma kamar yadda mutum yake jin cewa duhun dare ya shigo idan duhun dare ya shiga to kowa yana gane cewa tabbas wannan dare ake ko to haka wanda yake saban Allah to yana zuci tana shiga cikin wani duhu yana kasan idan an ce an shiga duhun dare to haka shi ma yake jin duhun a zuciyarsa in ka san kamar duhun dare ya sabka an yi lisha duhun ya sabka wata hanyar bata bata biyuwa musamman irin wannan wannan lokacin kana tsoron ka shige a buge ka a haushe mashin haka ne to shi ma yana jin wannan duhun a zu a zuciyarsa akwai wata hanyar dida ka in duhu ya sabka dida ka kunna fitilar mashin za ka ga abun akwai akwai saura to haka shi ma yana fama da wani duhu a zuciyarsa wanda kuma idan zuciya ta makance to mala an samu matsala idan zuciya ta makance an saboda ita zuciya ta ce motarkin jiki gaba daya idza salahat salaha aljasdu kullu wa idza fasadat fasada aljasdu kullu in ta gyaru jiki ya gyaru gaba daya in ta lalace gaba daya jikin ya lalace Allah ya gyara zukatanmu da rahmatika allati wasi'at kulli shay'in مالك يتوى فيتصير ظلمة, ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره سي دهن دزوش سكي فاما دشي كسنتي kamar duhun daren da yake ji in duhu ya shigo na dare idan an yi dare kana jin cewa yanzu da dare ne haka ne kana buƙatar fitila baka gani da kyau abun baka ganin abun da ke ke gaban ka da kyau balma wani ganinsa yana yana ragewa da da da ko wanda kuma kusan Allah subhanahu wataala a cikin hikima ta Allah da haƙwarewa ta Allah da Allah ya halitta jijiyar take kusaranto maka da gani daban jijiya mai dogon tsinke daban jijiya mai bambanta launi daban jijiya take sa idon ya kibta daban ko kuma shi yanzu akwai wanda shi fa jijiyarsa da take tayo zume ba ta ba ta zume kusan annabi sallallahu an taba haskaka masa yace sai da ya gano gaba ɗaya bangon duniya gabas da yamma zume kinta akai masa gaba ɗaya duka duniyar sai da ganta zume kinta akai masa ko gomza to wannan jijiyar tana in ta lalace sai ga mutum akwai wanda kuma jijiyar ta ganin kusa ne bai gani in kana kusa gani shi bai gani kyau sai dai sa akwai wanda kuma kusa ya gani baya gani akwai wanda kuma duka Allah ya hada ma bi akwai wanda kuma duka bin an an ce masa bai ganin kusa da tana nesa to kuma daga cikin abun da ke kawwa kawwaye ganin mutum ka zaman to idan suna gani da kyau shine yawaita kallon alqur'ani mai girma ba shakka al'imam al'urtabi alaihi rahmatullahi ta ke cewa duk wanda ke tadabburin al'ur'ani yana karanta sai yana kallo bitadabbur to da ikon Allah zai mutu da idanun salafiya alam daga duk mai sun yi mutu da idanun salafiya alam da ɗan jagora wala abba in ka san musamman ma yanzu da wannan hasken salula to inda kana son ka mutu da idan ka lafiya lo ba ɗan jagora to ka rike alƙur'ani mai girma ba na salula ba fa ƙur'ani na mushafi ka rike a hannu ke Allah ya datar da mu to malai ke cewa ka zulmatil hissiyati li basri kamar da yake ganin duhu a idanunsa fa inna fa inna ta'ata nurun domin da'a wa Allah haske ne da'a wa Allah haske ne wal ma'siyatu zulmatu shi kuma saban Allah kamar duhu ne ai fa inna ta'a fa inna ta'ata kan nuri yin da'a wa Allah kamar haske ne idan mutun ya bi hanyar Allah gaiwa Allah da'a kamar mutum yana tafiya ne cikin lambadef kana tafiya cikin haske ta ko'ina kana ganin gabanka da bayanka damanka da agunka idan mutum yana sabon Allah kamar mutum ne yana tafiya an doke wuta cikin duhu cikin daki cikin dare kuma cikin duhu kuma cikin daki ba haske to haka duk wanda ke sabon Allah cikin duhu yake tafiya baka gane waye gabanka waye bayanka miye gaban miye damanka biya biya hagunka mun bayyana karatun ko wa kullama qawiyati dhulmatu izdadat hayratuhu duk lokacin da duhun ya karu sai mutun ya ƙara rudewa shi yasa in kaga mutun ya tuka rudewa rudadan mutane da yawa galiba ma sabon Allah ne yana da waya kaga mutun mashayin giya na tsatse yana da wuya ku tsaya ku kowanne dan Allah ya tsaya ya aje hankalinsa ya lura minti daya wa ka sani ɗan giya ko ɗan caca ko mazinaci da akwai natsuwa tare da shi tsakaninku da Allah. Duwane ka sa'ance maka wannan ɗan giya ne ko ɗan caca ne ko mabi mata ne za ga shi a kirkice ki kawai kowa ya san kadu ai ba wanda ba za ka ba za ka rasa wanda ka sani ba a rayuwa ko wanda da cikin wannan ana samu ko barawo ko an maka bayanta ai dole ka ce wannan yana saban Allah to in ka taya ka auna shi sai ga shi a dimunce yake a rikice yake wallahi a rikice yake duk yadda ko zai san ka shadda ya saka giznar ya hayo babbar mota in ka gan sai ka ga shiga idan kawai gashi da wallahi wani birbiri wani kwadda kwaddo wani gashi ka ba zai abin da bidike a yarkice bai da natsuwa saboda saban Allah yana rikitar da mutum sai mutum ya kasa samun natsuwa kamar da jin tsoron Allah yana sa mutum ya natsu sai ga mutum gashi saboda karanta alkur'ani gashi bai da ko dala cikin aljihunsa amma yayi wanka ya sa guga sai kuma na tsammanin kasuwa suna ta jin daɗin su wallahi shi kuma hasken ƙur'ani ne hasken ba gaba ne hasken ƙur'ani ne hasken ƙur'ani ne Allah ya samu wange lafiya to da mutum ya fahimci rayuwa da ya bi Allah ya huta eh da mutum ya fahimci rayuwa da ya fahimci da ya bi Allah ya huta wa kullama qawiyat zulmatu duk lokacin da duhun ya karu izdalat hayratuhu sai ya ƙara rudewa ya rikici sai ya kullu a rikici kamar da shi in ya biyo sai ka kamar da shi ake da ya biyo da sai ce ai da shi da ake yi yanzu ba ko mutanen da ba dama ku zauna kuna hira da su sai sai da su da ake eh da su ne kuke eh sun tsargu cikin al'umma sun tsargu saboda abinda suke aiwatarwa na zinubin Allah ya sanya rikici a rayuwarsu Allah ya sauke hatta ya fa'a fil bid'i har ta ga mutun ya kai da abka cikin bid'o'i sai ga kawai mutun ya zan dan bid'a eh ko gashi ne ya ai mun san bid'a ko to ka san bid'a na hanyar mutane su gane abin da cewa bid'a ba kawai mutane sun dake kawai bid'a wai take wando da asa game shine bid'a la wallah ba shi gane wani bid'a bid'a shine kawai ka kirkira ka zo da wani abu a cikin addini wanda babu shi to yanzu har masu ikirarin cewa ahlus sunna ne sun zan yan bid'a wallahi eh hatta daga cikin masu cewa su ahlus sunna ne ‘yan bidi'a ne wasu, sau da sun ƙirƙira ababe da dama wanda baya cikin tsarin salafus sale, kana kaucewa manhajin manzan Allah ka yi bidi'a, duk tarin gemin ka da wannan kai gire, wala inda kilota kake yawo tsananin sunna, inda shi kake yawo, to inda za ka kaucewa manhajin manzan Allah ka yi bidi'a wallahi, ɗan bidi'a kake. na daga cikin bid'a muhdatha da ta abuku take take kuma take ta cigaba da abukuwa a yanzu shine alqunutul jama'i da ake yi alqunutul jama'i ma wani qunutul jama'i shine ayi gangami a ce rana kaza ana qunutu ana za a zo ayi qunutu wuri kaza ana gayyata al'umma wallahi wannan bid'a ne wannan bid'a ne kawai ai sanarwa jama'a wuri kaza kawai za a hadu masallaci kaza ko wuri kaza za a yi alqunutu wannan bid'a ne ba cikin sunna ba sunna bace sunnar annabi sallallahu alaihi abu ya faru kawai kowa ya ji masa kowa masallaci ai ai cire sunna ko ko ne liman yayi amma duka tattaru a ce ana gaida jama'a zuwa an ayi sanarwa hito wuri kaza lokaci kaza wannan bid'a ce ba da cikin sunnar manzon Allah kuma yanzu masu gaba gaba cikin wannan abu masu cewa su ahlus sunna ne ba gaba ne ba wani babu da dalili wallahi ba ma da wani dalili ba haka manzon Allah sallan ya rayu ba ai duk abin da zai faru gare mu kafin mu ya faru gare mu ya faru da magabata su bi mu jin tsoron Allah su bi mu sanin Allah su bi mu karatun su bi mu komi amma ga suka yi tun daga kan sahabban annabi ba taba tawa ba a ce gashi a zo a haɗu a yi qunut a waka dai bai taba yi ba shi ne shugaban halitta bai taba yi ba me yasa ake amsa can manzo Allah saboda nan ne headquarter kowa ne yake sallah eh nan ne headquarter kowa ne yake sallah amma an samu ci gaba abu a bayan rasuwar sa masallaci sun yawaita ba tabajin sun taru wuri ba suna suna kunutu ba ba sa yi in a kowa kawai ka su ka fahimta abun yana yi kai kai a masallacin ka kun yi da sallah ko cikin sallah kawai liman sai kun yana kunutu ba shi lake ba jama'a ita kunutu ba shi la eh ba shi lake ba kawai ya kawai ka zo abu kaza ya faru ai shi me yasa ga ce a samu liman faqihi saboda in ya fahimci halin da al'umma take ciki to sai ya sada su da Allah subhanahu wataala shine fikihun kenan kawai Allah ya dace da mu to sai mutun ya koma cikin bid'a sai gashi kawai yanzu gashi nan ya dan bid'a wannan shi kana ganin su gashi nan yana jin kasa a game kawai sai na gani a'a ai barin game na sa wai mutun ya saurin tsuwa sa kare kawai malam wallahi haka haka abun nan kinsa sai ta karkarewa akwai da waya tsuwa yanzu ga warin gashi amma in yanzu sai a nan shafa baki wannan abu a nan shafa ko saboda a gano ya wajen ne malam baka lokacin kai na wani kuma sai gashi gashi nan kawai an zo a zauna a service da maza da mata ana ta hira ta gaske gashi nan ya kewa shi cikin matan mutane an zauna ana ta hira wai mu ce wai collect wai collect ce wai wai wai collect ce kai collect ka gane ai an yi kul da kai wallahi cikin wutar jahannama eh ba ruwan Allah Allah ya sauke ko gaske mutum yana ba mata hannu kawai a zo a gaira da mace a duka ai wannan wayewa ne ai ba wani abu ne ai ba wani abu ne to ba wani abu ne ko kawo Allah bayani ba wani abu ne wannan duka wani aka cikin abin da aka kirkira aka saka cikin addini والضلالات da kuma abubuwa na bata abubuwa na na bata wal umuril muhlaka da abubuwan suke halakar da mutane ababin da suke kawo halaka wa mutane wa huwa la yash'ur kuma zai fara shi bai ma san yayi ba sai na ganin ko ba shi bai ma san yayi wannan abu ba sai mutun ya fara sai ga tun yana sa ana masa addu'a ce wallahi malam dai a tanya mu da addu'a sai ka ai akwai wani malami aikin sa kamar kamar wankan yuka ne eh yana aikin sa yana ja ai malami ne yana yi sai a zo a ce a ai za a masa rukuya ne amma sai a ce sai an yanke bakakin kaji wannan kai kana ji ka san kayarci ne mutum ya bar hanya ko a ce a akwai wanda fa yanzu in kai za a yi mutum ruwa ce a sai an sai dan rago an yi an yi sadaka wannan duk yana cikin abubuwa na tsaye tsaye ba inda aka ce aka mutum karatu sai an sai an yi sadaka ba abin da aka ce sai an yanke abu an abu nan wannan nauyi na na shirka Allah ya kare mu ma da yake cewa ka a'ma ka ce makaho ne ukhrija fi zulmatil layl yamshi wahda ka ce makaho ne aka fitar da shi cikin duhun dare kuma yake tafiya shi kare ba da jagora rana kake tsammani musamman irin wannan lokacin daga ga ƴan agwagwa da guje ga ƴan adede ta ga ƴan motuna ga ƴan motoci ƴan benz eh ko kuma da ai ko ba komi da ko da kai ta isa ta samu tun ya rikici makaho cikin duhun dare a hanyar masu idanu ga yan adaidaita na ɗan karin oban ganya ga masu gaza da ɗan karin ganganci ga yan abu suka ce ku wuce dubu ku iya ba ga ya matasa yan bankaka da saman absonic kuma ga makaho a hanya kuma cikin kuma da dare to me ido baya ya ƙarasa don Allah eh me idon baya ya ƙarasa bulantana balatana makaho to misalin wannan mutumin misalin makaho ne da ya fito a wannan a wannan yanayi malike cewa wa taqi hadhihi dhulma a kwana a tashi wannan duhun yana taruwa hatta tazhara fi ainihi har kaga idan ma sun yi baki sai ga mutum gashi nan ya hito kaga ga yana kira gare su kaga wani arna arna wallahi thumma taqwa hatta ta'lu alwajha sai ga kuma tana karuwa har ta mamaye huska baki daya wata siru sauda'a sai ga wasu gatanan ta zama tofaka kilin wulik hatta ya rahu kullu ahdin har duk mai fa'inta ya gano cewa wannan mai sabo ne ana ganewa a yayi bari ga muku a rance da Allah ko akwai bayin Allah da Allah ya taimake su saboda alakar su da Allah in ka zaman to mai kokarin ibada wallahi suna ganewa akwai wanda fa ya kalle kamar su ba zai gano kana kiyamul layli ko ba ka yi daga kallo kawai saboda Allah ya sanya masa wani haske a zuciyarsa ta wanda ba kowa ba ke samun wannan abu sai wanda ke da wannan ke da wanda ke yin wannan abu wasu kuma da kamar suna suna fahimtar junansu ina fata kuna ganewa kawai zai kalle ka zai gane ka akwai wani cikin magabata suka da wani ɗalibin ilimi ne aka haɗu ta wasa wani a rage kwana wani a sai da ya zauna ya gano a shekaratu aka yi masa eh a rage kwanan ashe yawan tashi cikin dare Allah yana sanya haske a idan huskar mutum sai da shi wanda ke kirda ke wannan aikin Allah zai taimake su ya gano suna gane ƴan uwansu kun bai ci karatun Allah ya dace da barkujin nan za mu zo da wata magana ta ga cikin sahabban ɗaya da sai sabin Annabi Muhammad shi da Abdullahi dan Mas'ud malam ya ka ta ce wa qala Abdullahi bin Mas'ud inna lil hasnati diya'an fil wajh aikin alkhairi Abdullahi dan Abbas afwan aikin alkhairi yana da wani haske a a huska yawaita aikin alkhairi na sa huskar mutum ta yaso ko da bake ne ko za ga yana wani kelli yana wani haske masha Allah ka ga shi gashi baki amma kuma bakin yana yana haskawa kamar an sa madubi a cikin rana saboda imani sai yake cewa wa nuran fil qalbi kuma sai Allah ya sanya masa haske a zuciya za ga su abubuwan da sun zo sai ya natsu sai ya natsu sai ya dibi ai magana kaza kaza ne kamata ya magana kaza kaza ya kamata ai magana kaza kaza ce sai ga kawai ana masa ana yi masa tambaya sai kawai tunani za shi sai Allah ya halarta masa da abubuwa sai ga kawai abu kaza ya dace da kaza abu kaza ya dace da kaza sai a wata rubuta shi ka sai ai wani babban malami ne shin wani karatu ne ba cike kaza ba haske ne na aikata aikin alkhairi Allah ya sanya masa a zuciya wa quwwatan fil badan kuma Allah zai sanya masa ƙarfi a jiki duk yadda kai ke ga ganin shi duk da ke lankwalan kasar gare kawai in yana taki kana ganin shi fi izzatin cikin ruwa ya akwai gagara ta da shi jikin karfafa ne kuma da saboda ai kuji ba yana yana azkaru sabahi wal masa yayi azkar da sahi kaga akwai addu'o'i ne wanda in kai ba abin da zai tutar da kai in ji manzon Allah ko akwai kariyar mala'iku da Allah zai sa ya kare sadaka yana cikin wannan power da karhin sai da kowane aljani ya biyo sai ya muku shi wuce wurin kawai a wuce ba abin da ke ji tsoro mun mace karatun to wannan shine wa quwwatan fil badn Allah ya sanya karfi kan kaga shi da karsashi baya kasala wajen ibada da neman neman ilimi wa wa mahabbatan fi qulubil khalqi da kuma soyayya a cikin zuciyar bayin Allah sai ga bayin Allah suna son shi abun soyuwa ne a cikin zuciyar mutane al'umma tana tana kaunarsa tana son sa dalilin dalilin aikata nagartaccen aiki da Allah yake so sai ce wa inna lisayyati sawadan fil wajh amma ta mummuna tana sa huskar mutun tayi baki saban Allah yana sa ko kana farin mutun a ranka huskar ka baka ce wulik amma ba kowa wace gane wannan bakin ba sai wanda yake nagartacce mutun da kirki wa zulmatan fil qabri sannan kuma duhu ne a cikin kabari baka gane sakare ne sai ya shiga cikin kabari wa wahanan fil badri sannan kuma da da da kasala rauni a jiki me yasa Allah yake cewa Allah yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa illa qalila kuduba halin ina son jama'a daliba a matsayin dalibai ilimi ko kamar mu yi wa kanmu tsari na tadabburin alqur'ani wallahi ka za ta mori a rayuwa ka dinga dauko aya kadai ka karanta ta manzo Allah sallallahu yana sallah da aya guda ya tamaimaita ta kusa hikimar wannan yana tadabburi ne yana istinbat me istinbat shine ka ciro wani abu da ake son ka fadinta kuma da da Allah ta innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum tace wa idza qamu ila as-salati qamu kusala muhal shahid wa idza qamu ila salati in za su tashi zuwa sallah aka kira sallah to duk munafiki Allah ce qamu kusala sai gaji cikin kasala yake sai ji damuwa da kasala kai to me dalili sai Allah ce yura'un nasa dalilin saboda suna yin riya ne saban Allah shi ya jaye musu mi kasala kuma karatun saban Allah shine ya ja musu mi kasala biyu da suke jin fawa to da an zo aikin Allah sai ka ji jikinsu yana rauni ba sa yi. Yana ce, wala ya tsukurun Allah illa kalila ba kowanne baki ambatan Allah sai ya kaɗan daga cikinsu. Sai ce, wa nafsan rizki kuma sabon Allah yana kawo tauyar arziki. Abin da ya kamata ka samu in misalin bilakinka a wuni, Allah ya rubuta cewa za ka samu wani abu sare za ka samu jika ɗari a wuri duk inda za ka dinga samun jika ɗari to dalilin sabon Allah tana ta kawo jika goma eh dalilin sabon Allah to wani zai ce ai kuma ai Allah ya wa kana amrullahi qadaran maqdura ai tun can an riga an rubuta wannan daidai yake da cewa duk wanda ya misali wanda ya yi addu'a lokacin da zai fita daga cikin gida ko kuma azkaru sabahi wal masa ko ya roƙi Allah wata bukata addu'a tana canza kaddara inji manzon Allah haka ne mun karanta bai ko addu'a tana canza tana canza kaddara mutum ne sai yake addu'a Allah ya bashi jamila sai Allah ya rubuta zai yi accident ya yi kariya guda biyu a tsohon dama guda uku a tsohon hagu to shi kuma ga abin da yake so sai Allah ya karba sai Allah ya ce malakuto a hasa wasa jamilan amma ya faɗo kar ya ji ban da kariya an karba kuma karba ba kuma an karba da waccan da jamilan da wannan wanne ne ya fi maimanci lafiyar ta fi ta fi jamilan mahimmanci saboda in ba kafaye Allah ya dace da mu jamilan ma ba ta zama ko to irin wannan ne sabon Allah sai ya jayo abin da ya kamata ka samu na arziki Allah ya ce mala'iku to saboda bai bi mu ba mu ma mu kuntata masa sai a cire Allah ya ce falamma hasafunan taqamna minhu ko kuma ta Allah ya sa mu wani lahiya sai ke cewa wa bughdatan fi qulubil khalqi da kuma kyama a zukatan bayin Allah sai ga mutane kawai mutum baka mai komi ba amma saboda saban Allah da kai an ce ka ai wani ai mabiyi mata ne duk da yake sa shadda yake hawan mota yake kaza yake kaza sai ga shi kawai bai da kima ko mutane na kyaman sa dole gaske mutum ne fa an kai Allah shi yahe muna Allah ya sa mu wani lafiya amma an jima ana wa Allah ta tsageranci da ta'addanci Allah na shanyewa. Akwai mutanen da wallahi ba yadda za a yi al'umma ta so su, ba yadda za a yi. Kai yanzu mutumin da za a turo ma diyar ƙanansa karatu a gidansa ta yi mata ciki, ai ka zan ko cike yin suka ma wannan obana. Eh? Diyar ƙaunarsa ko ƙanansa ta zo karatu da sunan lakwal a gidansa, kuma ya lallaba ya mata ciki ai ka san ko cikin ɗan iskan ma wannan uba ne to ta yaya za a idan Allah bayan Allah su san shi eh Allah ya rufa mu da asiri to malai ke cewa mu ƙara gaba ala akusar lokaci wa minha daka abana na shida daga cikin tasirin sabon Allah bayan yana sa mutum ya dinga jin cewa a makance ki tafiya to annal ma'asi tuhinul qalba wal badana saban Allah yana gajiyar da zuciya da kuma jiki baki da yana raunar da zuciya yana sa mutum yayi raunin zuciya yana sa mutum yayi raunin jiki yana mutum yake kato inde har yana saban Allah to jikin zai zama to baya da kwari amma da mutum yake mai yawaita ibada wa Allah to jikin yana ƙarfi misali kusa yana yawan jin daɗin ka misali a ƙur'ani ko dan ba ma yawan fa'intar sani ba ma fa'into abubuwa da dama ko ba ma tadabburi muna karantawa amma ba ma tadabburi kuri bi su isra annabi Musa alaihi salatu wassalam a qasas da Allah ya bada labarin cewa gashi yana faɗa da meke suna dan kabilarsa banu Isra'ila kuma baƙibce suna fada da ya zo raba su ala ce fawakazahu musa faƙaza alaihi kalmar fawakazahu musa faƙaza alaihi yi muka fahimta a ciki miya alwakazu da larabci idan ka ce alwakazu shine ka ture mutum ka ce ta yi haka shine alwakazu kuna kawai ka ce ta yi kaɗan bugi mutu haka shine alwakazu to Allah ce fa wakazahu Musa sai Musa ya dan buge sa kare take tafi haka faqada alaihi kawai sai mutu saboda noshi annabawa wannan kawai ya ran silar mutuwar sa duba da kyau fa wakazahu Musa haka yi masa kawai tafi fa qada alaihi wannan bugan da ya masa har ya kasa jura saboda su annabawan su fi kowa imani da aikata aikin kwarai kuma jikin mai karfi ne sai Allah ce fa qada alaihi sai gashi kawai ya kwanta ya mutu ashe duk yadda mutum yake da rauni yake da sililin jiki in har ya kasance mai yawan ibada wa Allah to za gansa jikin mai karfi ne yanzu don Allah tsakanin to za masha Allah mutane manya-manya irin jibga-jibgan mutanen nan da ‘yan dako masu ƙarfi kan mutum zai wuni yana sake telamkin sima ko na hatsi ko na abun nan amma bai gaji ba amma in kana son ka sha maki to ka hada shi da aljani yanzu da iske malami ga shi dan ka maka mai fut ya huci ya hadu sai ga shi yana ruqiya yana jibga wa aljani kashi kuma ba eh ga shi dan silini da shi ba kowa ba sai ga shi yana yana wa aljani yana yana ma aljani fada har ma ya ba shi kashi har ma ya mare sa ya ja masa kunne har ya masa barazanar konawa amma mutum jibgege da ce aljani sai haka ai abu gaga an samu me ya ka wannan ai tasirin qur'ani yawaita karanta shi yasa mutum yake samun azama da kuma karfin da zai iya fuskantar sa amma kai ka san fada da abin da baka gari ba karamin al'amari bane Allah ya sa muna fahimtar al'amari to mu ƙara gaba a kis da yazo da yazo kasar Madiyana Allah yake cewa sai iske wata al'umma tana sharwa tana sharwa a gefensu kuma ga wasu mata guda biyu suna kare dabbobinsu a kansu cakuda da wayannan dabbobi qala ma khatbuku mako sai ta bisu miye labarinku qala ta la nasqi hatta yasdira ar-ri'a so ce wa abuna shaykhun kabir a kisar da aka bayar sai Allah ce fasaqa lahumu fasaqa lahumu ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala sai ke cewa anan fasakalahuma a wannan rijiyar akwai wani dutse da ake dorawa to wannan dutsen shi kadai annabi Musa sai ya guddasa shi kadai ya guddasa ya doke sa wanda al'umma kusan mutum goma ko bakwai suke zama su doke sa sai gashi shi kadai ya gusar da wannan dutsen to ya kai aka gado wannan lokacin da take cewa ya abatista ajruhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin kalmar alqawiyyu kinnan to an dauko ma'anar ce lokacin da yake ta fahimci lokacin da yake zuda wannan dutsen kaga shi shi kadai ne kuma sai abin da jama'a take aiwatarwa ashe yawaita ibada wa Allah yana sa karfin jiki a jikinka kamar da yawan sabon Allah duk girman jikinka ba wuce ce fankan fankan bata bata kirishi ina ba da mafahimta in dai mun fahimci misalin ruqya to zamu iya fahimtar kowane misali malam haka ne jama'a yanzu yana da waya iske cikin malaman ruqya mutum goma kai iske su jibga jibga ne ai ba jibga jibga bane ba haka bane sai kai iske mutum aljantewa ne yana da masul jinni ya buge wancan hanya gwadashe amma ana zuwa gun malamin kawai kallon sa zashi sai ya zauna kawai kallo kawai za a yi sai an kare haka ne ko ba haka bane tunanin shi yin kansa ne? A'a, al'ur'anin ne, Allah ya samu wanye lafiya, Allah ya samu wanye lafiya. To, ma laike cewa, annal ma'asi tuhinul kalba, da aka saban Allah yana raunar da zuciya, wal badana da jiki, amma wahanul kalbi fa'amurin zahir, ma laice abin da ya shahi raunin zuciya, abu ne wanda ya fito fili kowa ya sansa. bal la tazalu tuhinuhu hatta yuzilu hayatuhu bil kulliyah ba zai gushe ba in kana sabon Allah zuciya tana rauni tana rauni tana rauni har da zaman to ba wani karfi a tare da ita wa amma wahnuhu wahnu hal lil badani amma abul shahi rauni na jiki fa innal mu'mina quwwatuhu quwwatuhu min qalbihi shi mai imani karfinsa a zuciya ne yake ba a jiki bane karfin a zuciya yake wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badnuhu duk lokacin da zuciya ta karfafa ta tai karfi to sai ga jikin ma ya yayi karfi shi yasa bahaushe ke cewa eh subhanallah game da abin da ya shafi zuciya kamar akwai zuciyar mu ayin amma halin ne babu za ga wanda zuciya shi take da rauni ga abun amma bai iya yin alkhairi ko kuma da akwai wanda shi kuma gashi yanzu abin da take gare shi ba zai iya baki shi kanka wace kuma shi zai zauna bai da kudala saboda zuciya tana da me tana da karfi akwai wanda kuma gashi ya tara amma saboda zuciya ba ta da karfi bai yin alkhairi ko kuma ci karatun ko masha Allah shi Allah jama'a mu ta addu'a Allah ya karfafa da zukatan mu ya Allah ya karfafa da zukatan mu yace wa amma alfajiru amma wanda yake fajiri mai sabon Allah fa innahu wa in kana qawiyal badni shi koda ya zama to jikinsa yana da karfi fa huwa adhafu shay'in inda alhajati to zai zama to mafi rauni a lokacin da ake da bukatar nuna karfi fatakhutuhu fatakhunuhu quwwatuhu inda ahwaji ma yakunu ila nafsihi sai karfin ya ya kha'ince sa sai zama to baya da amfani a lokacin da ake da bukatarsa lokacin da mutum yake da buƙatar ƙarfin sai ya kasa masa ya kasa masa amfani sai ma da ce to fa ta'ammal dan uwa mai karatu da kai mai saurare to ka lura ka sa hankali ka zirba tunani quwwata abda quwwata abdani faris wa rum ƙarfin faris da kuma daular rum ka dubi ƙarfin faris da kuma ƙarfin da ƙarfin rum kaifa khadatuhum inda ahwaj ma kanu ilaiha yadda shi ƙarfin ya ha'ince su ya yaudare su lokacin suke da buƙatar wannan ƙarfin. Jama'a, bari ba da misali a nan, kusan dai in ana maganar ci gaba a duniya ko in aka ɗauko Faransa ba a zancen Nijar ko tsakani da Allah. In ana zancen ƙarfi, kusan duka Fisans Mondiyar ta haɗa, ba ta da Fisans Mondiyar? Tana ciki ko? Ta cikin ƙasashe masu Fisans Mondiyar. duk da wannan fisas model cikin da take da shi amma sai gashi a rana tsaka kasar Nijar da bata duka miliyan 25 ba kawai suka fada da kuma bawa da wasu kayan yaƙi na azo a gani ko kuma da sai gashi a rana tsaka Nijar tana wa Faransa hurjin Musa kuma a lokacin da ita Faransa ke nuna cewa ita wata ce a duniyar take takama da duk abin da take takama da shi ba ma da wani abin kusa me dalilin dalili guda da shi da malam ya kamuna cewa shi mai imani karfinsa a zuciya yake shi kuma fajiri aina daga cikin abin da ya samu ya samu su jaraba da musiba malam wannan musibar ta auren jinsin wallahi ba karamar musiba bace ina mai tabbatar muku na rantse da Allah wallahi abin bana kafara akan abin da zan faɗa da Nijar ta yarda ta ba da goyon baya akan harakar harakar maɗigo me suna shi da turanci? lesbian da ta ba da wannan goyon baya akan wannan ko na rantse muku da Allah yanayin da za mu shiga ko wallahi al'azim wanda ke cikin kabari ake tubga masu kashi sai mu jin daɗi amma daga cikin abin da Allah ya taimake mu tsayawa akan tafarkin Allah da yakar zalunci daga cikin abin da ke kawo Allah ya sanya ka zamanto ka tada gaba da kinji a gaba maki to shine Allah ya muna aka waye gari sai gashi prime minister su shi ma yana aure da namiji kai ba da tsabar sakarci da wawanci da aka zo mun zo ƙarshen duniya ka aure namiji ka ji mi cikin namiji dan Allah tsakaninka da Allah kato dan uwanka shi kato kai kato ka ji mi ƙarshen lalaci a duniya da za a yi, ba taɓa laifi ba a duniya da ta kai aka fusata Allah, Allah ya juya duniya kamar luwaɗi. Babu, a tarihinta tun farko har ƙarshe ba laifin da aka taɓa wa Allah, Allah ya sa aka juya, fa ja'alna aliya ha sa filaha sai wannan aikin. Shi yasa, wallahi, wallahi azin yanzu Faransa ba ta da taurar kima daraja a duniya. duk wani ƙarfin da suke takama da shi malam ya rushe dalilin saban Allah ya yi muni ga kafirci kuma sai aka ƙara wa Allah akan wasu ababe amon sun yawa to Allah ya rufa mana asiri har yau malam zata nuna cewa jama'a ku yi hankali mu yi hankali da mi da saban Allah malam yake cewa kaifa khadatuhum to yake dibe da Rum da Faris da lokacin su ne ake ji babbar daula a duniya irin yadda ƙarfin ya rudar da su ya ka'ince su a lokacin suke da buƙatar wannan ƙarfin wa qaharahum ahlul imani bi quwwati abdanihim wa qulubihim ma abuta imani suka yi galaba a kansu suka ci nasara a kansu da ƙarfin zuciya da kuma da tsantsan da ƙarfin ƙarfin jiki wannan karaci ne mai girman gaske ɗan uwa akwai buƙatar mu dinga mai da hankali sosai sosai domin mu fahimci al'amura na na karatun wannan littafin wallahi al'azim in muka tsaya muka mayar da hankali abinda ake cewa mayarwa to ba shakka za mu samu fawaid fa'idodi masu ɗimbin yawa eh za ku gana ta karatun ba an an shekara ana yi har yanzu kuma ba abun da ba ko abun da muke da bukata shine kawai in nuridu illa al-islahu mastata'ana ya gyara muke bukata kuma wallahi al'azim Allah shaida ne ni na fi kowa wannan na gyaru sannan kowa ya gyaru aka ne aka ce ko aka ce da gidanku da gidansu gwara da garin su gwara garin ku da garin ku ma ko garin ku da gidansu gwara a gidan kuma gwara ɗakin ku ɗakin kuma gwara kai da kanka ko to Allah ya samu wani lafiya duk da bai kula cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shi shi abinda Allah ya ba ta ku anfusakum wa ahalikum nara to muna fatan da mu da malam da ya rubuta littafin da mu da muke karantawa Allah ya ba mu lada kuma Allah ya gyara zukatan mu ya Allah ka tsare mu daga sabon sabon ka ma zahara minha wa ma batana Allah ka tsare mu Allah ka sanya zukatan mu cika da imani da kuma yaqini gare ka ya Allah ka sauka mu da damana mai tarin alkhairi da albarka wannan ruwan da ka saukar Allah ka sanya mu albarka ciki Allah ka kara mu daidai bukata masu alkhairi da albarka Allah ka sanya mana wannan ƙasa ta zamanto aminatan mutuma'inna ya Allah ka ƙara aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ka ƙara albarka a rayuwar su wayna kashe kuma Allah ka ka jikan su ka gafarta musu Allah ka karbe su a matsayin shuhada a wajenka muna roƙon Allah subhanahu wataala wajen wannan ƙasa Allah ka kama hannayen su Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya in ka san mu Allah ka sanya alkhairi da albarka cikin kasuwancin mu baki daya Allah ka sanya mu wanye lafiya ɗaliban ilimi Allah ka sanya albarka a karatunmu, Allah ka ba mu ilimin mai albarka mai amfani, Allah ka kayi mu da ilimin da ba albarka ba amfani a cikinsa, ya Allah ka sanya ƙarshen al'amari mu shi da haɗuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.